والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا بقي وتا تقوس معنا وتا شعبان shekara ta 1436 hijirar annan muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da da 25 ga watan biyar shekara ta 2015 a lissafin turawa muna darasi na 17 a cikin tafsirin suratu tauba wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam rahimahullah ta'ala da ke sabuwar gandu a birnin kano nigeria idan ba manta ba mun tsaya ne akan aya ta ɗari da goma sha hudu faɗin allah tabaraka wa ta'ala wa makana sigfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna ibrahim la'awwahun halim yau za mu tashi wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allaha bi kulli shay'in alim haka ne ko na na muku ragi haka ne na'am laqad taballahu to aya ɗaya na ƙara kenan na rage to za mu tashi laqad taballahu ala nabi wal muhajirin arama na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من
Allah ya ce laƙattaballahu alan nabi Allah ya karɓi tuban annabi wannan ana nufin hakika tabbas Allah ya karɓi tuban annabi taballahu ana nufin tajawaza wa safaha ya yi rangwame ya ainihin wato yi afuwa abinda ake nufi dangane da tuban da Allah ya karɓa na manzan Allah sallallahu alaihi sallama wato Allah bai zai kama shi da komai ba a kiyama ko Allah ya tashi alkiyama to bai zai tambayi manzan Allah wani abu na laifi ba Allah ya yafe masa kuma duk abin da ya yi a rayuwarsa ta duniya kamar a nan kisa da muke karantawa izini da ya bayar ga munafukan da suka ƙi zuwa yaƙi to babu komai Allah ya yi masa afuwa ya rangwanta masa ba shi kadai ba wal muhajiri na wal ansar da sahabbai al muhajirun waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da kuma 'yan madina ɗin waɗanda suka karɓi masu hijiran alladina taba'uhu fi sa'atil usra waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin kunci ساعة الأسرة أنا أنه في وقت الأسرة لوكتي نقنشي شيني لوكتي ياكين تبوكا شيسا أكيتي ياكين تبوكا غزوة الأسرة غزوة الأسرة كما ما ياكين ياكين تبوكا أكيتي رسو جيش الأسرة kenan kun ga wannan aya tana magana ne akan yakin tabuka Allah ya yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa afwa da shi da almuhajirun da al'ansar waɗanda suka bi shi cikin lokaci na kunci waktu shidda an shiga cikin wato tsanani saboda wannan lokacin an je yakin tabuka ne akwai tsananin zafin ranar da ba a taɓa tsammanin irinsa ba rana zafi zafi sosai fa ga rana ga kishirwa ga rashin ruwa ɗin ga kuma ƙarancin abin hawa ga yunwa ga talauci ga rashin abin hawa mutum goma ne suke hawa raƙumi ɗaya mutum goma wannan ya hau sauran su tafi a sauka wannan ya hau sauran su tafi a sauka wannan ya hau sauran su tafi a sauka sai a je kuma lokacin da za a bar raƙumin shi kuma ya huta haga wannan shine fi sa'ati da usra din a lokacin mai usra kunci an sha wahala kwarai kwarai da gaske guzurinsu shine dabino da busasshiyar gurasa ko alkama wacce take ta ma lalace ma an ce ta lalace har ta fara yin kwari haka suke fita dabino ɗaya sai su yi tarayya a kansa dabino ɗaya yanzu ni da kai a yanzu sai mu ci dabino goma goma kai ɗaya ka ci dabino goma to su a wancan lokacin a yakin tabukan nan sai mutane su yi tare a kan dabino wannan ya bantara wannan wannan ya bantara wannan kowa kawai samun yake dan lasa in ya dan lasa dan zaki-zakin da zai ji ya dan haɗi haka suka ce haka wallahi muke tandar dabino yadda ka san yaro yana tandar alawa haka muke tandi dabino haka suke dabino ɗaya fa sai a miƙa wannan dan tandi dan gutsuri kaɗan dan tandi dan gutsuri kaɗan har sai ya je ya kewaya mutane da yawa akan dabino ɗaya har sai a zo ba abin da ya saura ga dabino ne sai wannan ɗan dabino sabon annabi sun sha wahala kwarai an karanta kissan yakin tabuka umar ibn khattab yake cewa kharajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuka fi wato قيد شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش mun fita cikin kunci da tsanani muka sauka a wani wuri muguwar kishirwa ta same mu hadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai da muka yi tsammanin ma kishirwa za ta kashe mu yace ɗayan mu zai tafi neman ruwa ya nema ya nema ya nema amma wallahi ba zai samu ba mutum ya je ya gama kewayensa ba zai samu komai ba sai dai mutum ya dawo ya ta maleji da ɗan ruwan da yake cikin cikinsa sai da abubakar duk haƙurinsa yake cewa ya rasulallah ya manzan Allah ba Allah ya maka alkawari in ka yi addu'a yana karɓa ba in ji abubakar manzan Allah ce eh sai ce fadu'ullah lana kai mana addu'a mana wahala ta yi wahala kai mana addu'a wanda Allah ya ce da abubakar a ce buzalik kana so ne addu'ar ne abubakar ya ce kwarai kuwa wanda Allah ya daga hannunsa sama ya yi addu'a bai gushe ba kafin ya sauke hannunsa sai ga sama ta rikide da hadari sai ruwa Allahu akbar Allahu akbar suka sha ruwa albarkacin addu'ar manzan Allah dabbobinsu suka sha suka ƙoshi alhamdulillah to shine Allah ya ce kun sha wahala lokacin da sahabbai suka bi manzan Allah a lokacin kunci to wannan shine fasara fi sa'atil usra sai ce min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum bayan saura kiris zukatan wasu daga cikinsu su karkata wahala wasu na ganin kai bari mu ja da baya saboda an wahala shine ka da ya zigu saura kiris zukatan su karkace ya zigu qulubu fariqin minhum zukatan wasu su karkace a wata kira'ar ta zigu ƙulubu mai kun ya zigu ƙulubu kalmar ya zigu tana nufin wato tamilu karkacewa ba ana nufin karkacewa ga barin addini ba ana nufin canja hanya su haƙura da zuwa yakin su gudu saboda wahala amma ba wai dan wahalar ce ta sa za su ridda su bar musulunci ba a'a wannan yana da muhimmanci mutane su gane sun mata ba alaihim sai Allah ya yafe musu ka duba niyyar da suka yi cewa za su tafi su bar annabi din saboda wahala za ta kore su su tafi su bar shi a wajen yakin wannan kansa niyyar kaɗai ba su yi ba fa laifi ne shi sa Allah ya ce ya yafe musu ya faɗa a farkon ayar ai laqad taballahu alan nabi ko kuma sai sake maimaita kalmar tuba anan ya ambaci tuba a farkon ayar sannan kuma ya dada ambatan tuba din a ƙarshen aya din wannan falala ce ta ubangiji wacce ta farkon ma fa ta isa amma sai aka nuna maka lalle tabbas fa Allah ya yafe musu innahu bihim ra'ufur rahim lalle Allah mai tausasawa ne rahimun mai jin kai ne a gare su bai musu azaba ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da take nuna cewa Allah ya yafe wa sahabban annabi ku lura da kyau laqad taballahu ala nabi wal muhajirina wal ansari kenan annabi da sahabbai kenan daman su ai sahabban al muhajiruna wal ansar to Allah ya yafe musu sai kuma wani ya zo yanzu ya taro ya ce Allah bai yafe musu ba ko kuma wani ya zo ya zage su to ga qur'ani dai ya ce an yafe musu jama'a duk sahabin annabi Allah ya yafe mai duk wani sahabi dan aljanna ne albarkacin kasancewarsa da annabi sallallahu alaihi wa sallam to akwai wasu waɗanda suka ki zuwa yakin tabukan wanda za mu zo mu karanta kisarsu yanzu su kan gaskiya sun sha wahala kwarai da gaske sun sha wahala to sai ya ce me
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ah إن الله هو التواب الرحيم kun ji taba taba liya tubu tubu ko duk akan sahabbai ne Allah ya yafe musu kisa duk wanda zai zo yana zagin sahabi ko yana faɗin wata magana mara kyau akan sahabi ƙaryata ƙur'ani yake da nan ake cewa 'yan shi'a sun yi asara ba ƙaramar asara ba saboda shi an ci ƙarara yaƙi da ƙur'ani ne ƙarar faɗa ne da ƙur'ani da ƙaryata abin da Allah ya faɗa duk wanda ko yawa ya gari yana ƙaryata abin da Allah ya faɗa kaga bai zai samu rabauta ba a rayuwarsa wa ala salasati alladhina khulifu haka wannan laqattaban ce take aiki har anan wannan wawu din wawul atafi ce mutum ukun nan da khulifu an ghazwati tabuk wanda ba su je yakin tabuka ba urji'u amrahum aka jinkirtar da al'amarinsu shine khulifu Allah ya ce a watsa kashinsu wanda Allah ya ce ku rabu da su za mu ji abinda horo da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu waɗannan mutane guda uku a salasa da ƙur'ani ya ambata su ne ka'abu bin malik a sha'ir mawaƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka'abu ibn malik da murara ibn rabi'a da hilal ibn umayya dukkansu cikin mutanen madina ne a kansu wannan aya din ta sauka shine wa ala thalathati alladhina khulifu su ma an yafe musu amma fa kafin a yafe musu sun sha wahala wannan ayar daga baya ta sauka akwai kissa da zamu faɗi ta nan gaba kaɗan hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat har sai da ƙasa ta yi musu kunci duk faɗinta kalmar bima rahubat shine wato duk faɗinta ai bima wasa'at ko wasi'at faɗinta gaba ɗaya duk faɗin ƙasa sai da ta suka ji ta yi musu kunci malam idan ka shiga cikin matsala kaga girman masallacin nan wallahi kana zaune kai kai ɗaya a ciki sai ka ji ya mamatsi bare zaune ba sai ka ji ka rasa yadda zaka sai ka fita waje ka ji wajen ma ta mamatsi an shiga cikin mushkila kenan da matsala shine hatta idan zaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa zaqat alaihim anfusuhum sannan rayukansu suka yi musu kunci ghamman wa hamman suka shiga cikin bakin ciki da bacin rai da damuwa wa zannu alla malja'a min Allah illa ilai suka tabbatar kalmar zannu anan tana nufin tabbatarwa suka tabbatar cewa babu mafaka da za a iya fakewa daga ubangiji sai dai a koma gare shi ba wanda ya sai makale a wani wuri wai ya ɓuya wa Allah dole sai dai ka koma gare shi fafirru ilallah thumma taba alaihim liyatubu sannan Allah ya karɓi tubansu liyatubu dan su sake tsayuwa akan tubar ai li yastaqimu ala taubati dan su samu istiqama akan tuba an yafe musu inna allaha huwa tawwabur rahim lalle allah tabaraka wa ta'ala shine mai karban tuba kuma shine mai jin kai tabaraka wa ta'ala abin da ya faru shine kamar yadda riwaya ta zo daga shi ka'abu dan malik din ina so yan uwa su saurari abin da ya faru a takaice daga abdullahi dan gidan kabu dan malik ya ruwaito daga babansa ko ya ruwaito kissar da ta shafi baban shi to shi kabu dan malik din nan ma dai daga ƙarshe ya makance shi wannan abdullahi shine yake masa jagora ‘ya'yan kirki kenan wanda in iyayen sun samu matsala suke taimaka musu ya ce ya ji babansa yana ba da labari cewa duk wani yaƙi da manzan Allah yake fita tare da shi yake fita amma yaƙin tabuka kawai da aka zo za a fita da annabi ya ce a kura kugen tafiya yaƙin tabuka kawai kawo dan maliki haka kawai sai ce shi ba za shi ba ba wai gaya wa annabi ya ce ba za shi ba zuciyarsa ta raya mai cewa kai ya je kawai jama ina so mu lura da illar saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin lamarinsa a rayuwar dan adam ku ga yadda waɗannan bayan Allah suka shiga cikin tasku da damuwa haka kawai aka ce za a tafi yaƙi sai ya ce ba za shi ba ya gaya wa zuciyarsa ba za shi ba ya ce duk yaƙi ya je sai dai kawai yaƙin badar bai je ba yaƙin badar ma bai je ba amma me yasa bai je badar ba da yawa ma a cikin sabai ba kowa ya je yaƙin badar ba saboda yaƙin badar ba a fita da niyyar zuwa yaƙin ba kamar an dan fita wajen gari ne kawai daga nan kuma abin sai ya zama yaƙi so da yawa wasu suna zaune a gida ba su fita ba shi yasa annabi bai zargi duk wanda bai je yaƙin badar ba manzon Allah bai zarge shi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Allah ya fita ne kawai yana niyyar ya taro karabka ta ƙurayshawa har Allah ya haɗa shi da abokanan gaba ala ghairi mi'adin yace ya halarci lailatul aqaba tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wannan lailatul aqaba din yace wallahi ya fi jin daɗin ta ma sama da ma badar din duk da cewa an fi ambatar badar a bakin mutane ya ce labari na abin da ya kasance shine ni ban taba kin zuwa yaƙi ba a rayuwata haka kawai na ki zuwa in ban da wannan yaƙi na tabuka kuma abin mamaki shi kansa abin yana bashi mamaki ya ce bai taba samun yalwa da wadata da arziki da lafiya irin lokacin yakin tabuka ba a yakin tabuka ne ma yake da abun hawa ma guda biyu yace sai gashi manzon Allah ya zo zai tafi ana ta kimtsi za a tafi ina zaune na kina shirya shedan ya shiga cikin lamarin yace ɗabi'ar manzon Allah duk yaki idan zai tafi yana yin tauriya yana ɓadda hanya kamar misalin zai tafi yaki yakin nan zai yi shi hanyar garin da zai je kamar misalin bici za shi kun ga bici ai zai can ne hanyar kurna ko can zai fita ko to amma idan ya zo mai kwan saboda abokanan gaba a lokacin ana cikin kiyayya saboda abokanan gaba mai kwan ya fita ya can sai ya fita ta mariri ka duba tsabar ɓadda sau bishi fa za shi amma sai ya tafi mariri ya yi ta mariri ya lalimo wajen wudul kamar canza shi saboda abokanan gaba suna nan suna shirin su ga ina ya tafi don su bi bayansa su je su yi mai illa jama'a ina so mu lura da wannan mu fahimci wannan don mu rinka daukan darasi a cikin abubuwan da muke karantawa me yasa ake kin manzon Allah ake kokarin a shi a halakar da shi saboda wannan addinin so kada wani yanzu ya ce zai rike hanya ta gaskiya yana gaya mutane gaskiya kuma yana da'awa ta gaskiya ya yi tsammanin bai da abokanan gaba masu fakonsa wallahi kowa yana da shi duk wanda ya rike gaskiya akwai masu fakon shi to shi yasa ba laifi bane in ka gaya ne ne ka canja hanya ko ba ka bane ba yawa canja hanya yana da muhimmanci a rayuwa yawa karka yadda su gane hanyar kasuwa ka kai kullun nan kake bi wata rana su kafa maka get a wurin karka yadda su gane in za ka tafi makaranta kullum ta wuri kaza kake bi karka yadda karka yadda wannan ko a tsari na security na zamani ma haka yake a zamanance ma ba wai da aya ko hadisi ba duk wanda yake yana da wani wurinsa da yana zuwa kullum ya saba to ba daidai bane kuskure ne a ce kullum hanya ɗaya yake bi ka rinka canja hanya saboda wani abu da ka iya faruwa abokanan gaba suna nan kala kala Allahu a'lamu bihim Allah ne ya bar wa kan sani da su shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai tafi sai badda sau wani lokacin unguwar ku ta nan gabar ne za ka tafi to kaka bi gabar din kai yamma sai a ce a ba gida ya tafi ba ya tafi wani kabar da sau a sheku gida ka tafi daga can sai kai wani kewaye ba komai Allah zai kawo kudin mai ko ba ka bane ba yawwa idan ma kafa ce an motsa jiki ai yana da amfani yan uwana yana da amfani musamman a irin wannan zamanin kuma haka wurin zama kan mutum ya yadda ya ajiye wai wani wurin zama guda ɗaya kullum shi yana wurin ko yaya ka rinka dan canjawa nan kake zama kullum to ya kamata wata ra'a ka a can gudu saboda kada a zo a sita a ce ai daidai wurin yake a ajiye maka wata tsiyar Allahu alam nan dai ba matsala a nan to manzan Allah da ya ɓadda sau ko zai tafi yakin tabuka sai ya ɓadda sau kabu ya ce manzan Allah sallallahu ya tafi wannan yaƙi lokacin tsananin zafin rana ga nisa ga abokanan gaba masu tarin yawa da suke fuskantar manzan Allah fuskantar manzan Allah sallallahu musulmi dai suka kimta kuma annabi ya ce to za mu tafi za mu yi ta kaza yace a lokacin an fita a tabukan nan an fita da yawa yace ba wanda ya ise ya irga maka cewa ga iya adadin sabon da suka je yakin tabuka kawu yace duk mutumin da yake so ma ya ki zuwa ma zai ki zuwa in ka ki zuwa ma ba za ma a gane ba ka je ba saboda tsabar yawan da aka yi ka san in abu da yawa to za ka iya bata daurin aure in an yawa ko baka je ba zaka ce a ai abubuwa ne suka yawa jama'a sun yawa ban samu gaisawa da kai ba ashe ƙarya kake baka je ba kawu ya ce ai manzan Allah ba zai gane ba ko ban je ba zai gane bari ya zama na a gida kawai ya ce wallahi sai in je in yi kamar zan shirya in tafi tare da su sai kuma in dawo yace haka dai nayi ta yi in je in dawo in je in dawo har annabi ya tafiya yayi nisa ban tafi ba ina cewa ka yanzu fa ina da iko in naga dama zan je yakin nan amma na ki zuwa yace wallahi ina nan kawai ne zama na har tafiya ta yau mutane nisa aka tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nisa an tafi yau kwana ɗaya ne kwana biyu an tafi ya ce na je in shirya kamar zan tafi sai na gama ai an yi nisa an tafi ya ce ban yi komai ba haka dai ya ta yi zuwa yana ta dawowa ba wani amfani ya ce ina cikin wannan yanayi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau hanya ya kusa isa bai isa ba ya ce bakin ciki goma da ɗari ya zo min na fita masallaci zan je ne sallah idan na fita garin madina sai in ga gaba ɗaya abokanai na da sa'anni na ba kowa ba sa nan sai munafukai kawai ya ce munafukai su ne suke cike da madina wanda duk ya nuna da munafurci to ya ji ya ba da uzuri na ƙarya cewa bai da lafiya ya ce muna nan muna tare da su sai mata sai yara sai kuma gajiyayyu tsofaffi makafi marasa lafiya duk masu ƙarfi duk masu lafiya an tafi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah da hikima irin tasa da ya tashi tona asirin lamarina manzan Allah yana isa tabuka sai Allah ya sa masa tunanina kawai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a cikin mutane ya miƙe haka ya duba sai ce ma fa'ala ka'ab ibn malik sai annabi ce jama'a ina ka'abu shi ba annabi bai san bai zo ba ina ka'abu dan malik sai wani daga cikin kabilar bani salama bani salima sai ke ce a yau ina yana can manya-manyan riguna da ya ɗirka ya kuma ɗinka da jin daɗi da wadata da arziki da yake da shi sun ɗauki hankalinsa jin daɗin duniya ya hana shi ya zo yaƙi ya manzan Allah mu'azubin jabal yana gefen wannan mutumi na bani salima da ya faɗi wannan magana sai mu'azu ya gub ya ce bi isa maƙulta fir da abin da ka faɗa wannan ba daidai ba ne ka faɗa alheri akan ɗan uwanka ana ganewa kuwa wannan shi ma wani darasi ne mai zaman kansa ya ce wallahi ya rasulallah ma alimna alaihi illa khaira wallahi ya manzan Allah mu fa ka'abu dan malik ba abinda muka sani a kansa in ba alheri ba saboda mutumin kirki ne ka'abu dan malik jama'a kar ku dauka ko ta kura ko datti a kansa mutumin kirki ne lamba daya mutum ne mai matsayi kuma mai daraja amma ku duba yanda zaftara ta shedan ta zaftare shi yau za ku gane cewa lallai mutum ya kamata ya kasance yana da kyakkyawan kusanci da ubangiji ka nemi yardar Allah a rayuwarka kuma baka fi karfin shedan ya ja ka ba wallahi Allah Allah Allah ka yafe mana Allah ka tsare mu Allah ka kubutar da mu wannan yana nuna ashe yayin da aka yi maganar wani dan uwanka baya nan wani ya soke shi kai kuma kana nan kai maza ka gyara ka faɗi alheri a kansa ka ce a'a shi ba ka bane cewa da mutumin kirki ne da Allah kai masa kwaba koyaya koyaya kai masa kwaba sai dai in neman aure zo idan neman aure ne an zo bincikensa ne akan neman aure akan neman aure ba a rufe asirin wani tona asiri ake ai kwarai da gaske duk wanda aka zo inda yana neman aure ne aka zo bincike a kansa yaya halin wani yaya ka ce tab ai bayi da mutunci kwarai da gaske kwarai kwa da gaske ba amana to in akan kafai in kai ƙarya aka bashi ya je ya ci amanar yarinyar kai ne za a ce kai kai ƙarya haka malamai suka faɗa babu ɗaga kafa akan harkar aure wane ai mugun makareci ne wane gaskiya yana da kula da sallah amma marowaci ne wane to ku dai ƙara gaba ku duba wallahi malam in kai wannan bagi ba kai ba daidai ka faɗa ko kai ne fa ko ni ne ko wancan ne duk wanda yake da wata illa koya ne in dai aure ne a faɗa ya rage ga su masu bashi in sun ga matsala ce wacce ba ta kai ta kawo ba a iya rufe ido a bashi ya a kai a bashi amma dai ka gaya musu gaskiya amma wani al'amari na rayuwa musamman wani da zai iya wani sharri ko kage ka yi kokari ka gyara don kada kai ma ka shiga cikin layin waɗanda suka yi masa sharri kabu dan maliki ke cewa ya ce wallahi yayin da na tabbatar yanzu isa tabuka bakin ciki goma da ɗari ya ainihin wato lullube ni kawai sai na fara tunanin wace irin ƙarya zan iya yi ta fa a tazakkarul kadhib wace irin ƙarya zan iya yi in fita daga fushin annabi gobe idan annabi ya dawo ya ce kai ai kuma bai kamata ya ƙarya ba ƙarya ba abu ne mai kyau ba wannan yana ba ku labarin abin da shedan yake raya masa a zuciya ba wai yayi bane ƙaryar yace ne ta neman shawaran iyalaina yace labari yana zuwa mun cewa ga manzon Allah ya danno ya dawo yace gaba ɗaya tunanin wani abu na rashin gaskiya da zan kyasta ko in kulla in gaya masa duk sai ya fita daga cikin raina na ce kawai zan yi shahada zan gaya manzan Allah gaskiya kawai kuma jama'a za ku ga aikin gaskiya duk inda gaskiya take tana kubutar da mutum ko da mutum ya sha wahala amma kuma nan gaba zai kubuta insha Allah shi yasa kai kokari ka faɗi gaskiya a rayuwarka kawai yace ni na sani in na yadda na yi wa annabi ƙarya ban isa na fita daga fushinsa ba har abada dan ku yana da mai bashi labari eh ya ce Allah zai bashi labari Allah zai gaya masa to don me zan zo ne wata ƙarya na haɗa gaskiya ta gabaki ɗaya ya shiga manzan Allah ya dawo a ɗabi'ar manzan Allah idan ya dawo daga tafiya yakan tsaya a masallaci tukunna ya sallah raka'a biyu abun mamaki sai ya zauna a masallaci sai ya jira ko akwai masu matsaloli kafin ya shiga wajen iyalinsa idan ya yi tafiya inda yake fara sauka masallaci ya tsaya ya salla raka abi ko da rana ne saboda za a zo duk mutanen gari za a zo manzo Allah ya dawo za a yi ta gaishe shi wanda ya tafi aka da matsala su ta kawo matsaloli sai ya warware matsalolin iyalinsa kuma su yi hakuri dan sai ya sauke nauyin al'umma kafin ya sauke nauyin ainihin iyalinsa ba iri na ne da kai ba mutum zai zo ya yi tafiya ya yi tafiya ya dawo ba zai dawo masallaci ba sai bayan sati guda a ce a yana hutawa ne yi ya yi tafiya an ya yi tafiya ya dawo ya gaji sati guda sati biyu bai zo jam'i ba to shi manzan Allah in ya dawo ina ke farawa masallaci to me ma ke cikin duniya a karam kalla akwai wani hutun da za ka yi akan ibada babu babu wannan gidan naka kana gani dole ka fito ka bashi wallahi kudin cefe ne ma sai ya fidda kai ko baka fita dan Allah ba bani banin mata da kunji-kunjin mata yara su ta makalayi suna karban kudin tara da kudin break kuma gashi in sun gane kana yawan mantuwa ya karba yau gobe sai da ce baba ban karba ba ba haka suke yaran zamani cewa mu je mu ci rabon mu Allah kiyaye mu manzo Allah ya tsaya a masallaci to bari ku ji abin da ya faru ya sallah raka'a biyu ya zauna yana sauraron mutane kun san wani abin mamaki kawai sai ku ji an dawo ko ba ba ku labarin yaƙi mai faru ba mu kashe su mu sallada su kashe mu mu samu shahada wane ne wane ne ba wani makafo ya je waka yakin tabuka ba ya cika kasa to ƙarya yake ba a yi yakin ba ba a yi yakin tabuka ba zuwa aka yi duk wannan wahalar da aka sha aka tarar da kafiran sun gudu amma ka duba makahon nan mawaki yadda yake ba da labarin wai wani ya ali bin abi talib ya dauki takobi ya saru wani kafiri ya narke an zo ana shirya ali bin abi talib gashin jikinsa kawai yana yankan jikin mutane yana ta zakami dokin sama gashin dokin sama na yankan mutane wane ne wane ne wallahi da muna yara mala arama zuwa ake dattawa a sa wannan kasar din a gindin bishiya ana ji ana ta kuka kuka ga waka kuka har yanzu yakin tabuka yana nan ana ana ana sawa to gaba ɗaya ƙarya ce tsagwaranta in gaya maka ba a yakin tabuka ba zuwa aka yi aka dawo to abun mamaki ka duba ka abu dan malik yaki zuwa yakin kuma ba a yi ma yakin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo ya zauna a masallaci duk waɗanda ba su je yakin nan ba sai suka yi layi suka zo suna ta zuwa kowa ya zo ya zauna a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi kaji kaji ni abin da yasa ban samu zuwa yakin nan ba ina da uzuri ban da lafiya kaza kaza kaza wane ne wane ne sauransu annabi yana kallon su ce kai an ji naka mutum tamanin da wani abu malam ba su je ba tamanin da wani abu ba su je ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na karbi abin da kuka faɗa a baka a fili amma abin da ke cikin zuciya tun da ni ban san gaibu ba na bar wa Allah a ga wannan ma yana nuna manzo Allah bai san gaibu ba yace duk uzurin da za ku zo ku zo ku bayar ku zo ku bayar kowa ya faɗa da mai faɗan gaskiya da mai faɗan ƙarya munafukai duk aka zo aka bada uzuri sai sun bayar sai su tana dariya ai na na gaba shi ai, ya karba eh manzo Allah ya karbi uzurin yace al'asirin ku kuma yana ga Allah Kabu dan Malik yace sai gani na taho na shigo masallaci na yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai gashi na ga yana mun wani irin murmushi tabassama tabassumal mughdabi sai yana mun wani irin murmushi murmushi irin wanda yake cikin fushi kasan akwai wanda zai zo ya yi ma magana ka- ya dan ma murmushi amma ba murmushin bane yana kullace da kai ransa a ɓace ne da kai amma ya dan sake fuska ba wai sakin fuskar bace ba tabassumal mughdabi ake cewa ta lalle lamarin kabu ya bayyana kenan shikenan kun ji a nan gurin ya ce annabi ya amsa sallamar a ya ce na dai mai sallama sai ya min murmushi murmushin wanda yake cikin fushi sai ya ce da ni tal ya ce zo nan yana can nesa ne bai matso kusa da annabi ba ya ce zo ya ce fajitu amshi hatta jalastu indahu ko bai na yadai na taho ina tafiya ban tsaya ko ina ba sai na zo gaban annabi na zauna annabi ya kalli idona ya kalle ni ya ce ma khallafaka me ya hana ka je yaƙi alam takun qad ibta'ta zahraka ba ka mallaki kuma ka sayi abin hawanka ba ba na san kana da abin hawa ba sai kabu ya ce eh ya rasulullah ina da abin hawa inni wallahi ya manzan Allah ka bani dama wallahi ina gaya maka yau lau jalastu inda gairika min ahli duniya da a wajen wani na zauna yau cikin mutane na duniya ba kai ba wallahi yace la ra'aitu anni sa'khruju min sakhatihi bi uzrin wallahi sai na fita daga fushinsa zan iya yanka wani uzurin da wallahi zan iya firi amma yace ina shaida ma ya manzo Allah wa laqad utitu jadalan an bani iya musu bakina ya iya musu da jayayya yace walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhibin tarda bihi anni la yushikanna Allahu an yuskhitaka alayya idan na baka labari na ƙarya dan ka yarda da ni na tabbatar wallahi sai Allah ya sa ka yi fushi da ni kuma Allah zai tona asiri na ya bayyana maka idan kuma na baka labarin gaskiya abin da yasa ban je wannan yaki ba wala in haddathuka haditha sidqin tajiduhu an tajidu alayya fi in kuna ga ma gaskiya na tabbatar sai kai fushi da niyya manzon Allah amma inni la arju fihi afwa Allah ni dai ina fatan zan samu afar ubangiji la wallah ma kana li min udhr wallahi ba ni da wani uzurin kin zuwa yakin nan da gangan nake zuwa yace ya manzo Allah wallahi ban taba samun lafiya da karfin jiki ba ban taba samun yalwar abin hannuna ba irin wannan lokaci da na kibin ka yakin tabuka manzo Allah ya kalle shi ya duba sahabbai a masallaci ya ce amma hada faqad sadaq kun ga wannan ya faɗi gaskiyarsa ya ce faqum hatta yaqdi Allah fik tashi ka bani guri sai in Allah ya hukunci akan ka matsa gefe kabu dan malik yace sai na tashi ina tashi ina barin wani wurin sai jama'a daga cikin kabilar bani salima sai suka bi ni suna ta zuga ni suka ce wallahi mu ba mu taba sanin kai wani laifi wa annabi ba dan me zaka zo ka kai ƙaryar mana ba gashi yanzu ya zafi fushi da kai ba ka taba yi masa wani laifi ne ba abin da ka taba masa yanzu kai yanzu a yanda kake duk bakinka duk bayanin da kake da shi ka kasa zuwa gaban manzon Allah ka yi mai bayani kai furi gashi na duk abokananka duk sauran mutane kowa ya zo yi bayani an ce tashi ta kai shine ka je kai mai faɗan gaskiya ka je ka faɗi gaskiya to gashi ka je ka jawo kanka ka koma ka je ka ce ka yi kuskure a bayanin da kai ya ce ba wani abu bane suka ce da shi ba wani abu bane manzon Allah ne dai zai nemo maka gafara kad kafi ka istighfaru istighfaru ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah zai nemi maka gafara ko laifin ma kai ma zai nemi maka gafara ka je ka koma ka ka ce ba haka bane kabu yace wallahi ba su gushe ba malam suna ta zargi na suna ta takura mun har sai da ni cewa gwanda in koma in karyata kaina kai sai kabu yace wai in tambaye ku da Allah ni kadai ne na shiga wannan matsalar yanzu a Madina ko akwai wani suka ce eh akwai wasu mutane guda biyu mutane guda biyu su ne wanda muka faɗa ɗazu suka ce amma su ma matsalar su irin yadda ka faɗa suka faɗa su ma gaskiya suka faɗa kaga yanzu gaskiya ta zama matsala la ilaha illallah kuma su ma din annabi cewa su tashi su bashi wuri sai Allah ya saukar da hukunci a kansu yace su ai waɗannan aka ce ga sunan Murarat ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya su ne Murara ibn Rabi' al-Umari ko al-Amri da kuma Hilal ibn Umayya al-Waqifi Kabu yace kak kash sai suka ambato mun wasu mutane na kirki waɗannan mutanen malam mutane ne salihai a cikin sahabbai ta ce kawai suna ban labarin cewa ba ni kaɗai ba ne sai na yi gaba na ce kai bari ni wa tafi kawai ka san shi ciwo yau aka ce kana da wata cuta sai aka ce ah yau ai akwai wani a cikin makotanka kaza shi ma ya je asibiti likita ya ce irin wannan ce sai ce hama da Allah sai ka dan ji daɗi ka duba dan adam fa wani wani wani wani ne fa kaji ya kamu da ciwo fa irin naka amma murna kake saboda saboda saboda shi ma ya haɗe ya gamu da ciwo irin naka kana kana kana kana kana murna wato ɗabi'ar ɗan adam yana son togetherness ma'ana ya zamanto dai ni ma matsala kai ma matsala in ma duka ne dai tare za mu ci duka ba ni kaɗai za a daka ba Allah ya gyara mana ya kuri kun san yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa musulmi a wannan lokacin gabaki daya ya ce na kafa doka daga yau kar a sake yi wa waɗannan mutane guda uku magana da kabu da hilal da murara duk ko magana kar a sake musu ya ce mutane suka ƙaurace mana ya ce wallahi sai da muka ji ƙasar nan ta mana kunci sai muka ji kai an yama madinin ce ko da muka sani ya ce sai da muka yi kwana hamsin ba wanda yake kula mu ya ce abokanai na dai guda biyu gaskiya suna da rauni sukan suka gaza kawai suka zauna a gida kullum kuka da murara ibn rabi da hilal ibn umayya kuka kawai kuka ya ce amma ni haba ni fa matashi ne a wannan lokacin ya ce wallahi na fi su karfi na fi su kwari haka nake dakewa in fita ba wanda yake kula ni amma wallahi na zagaya in ji ka abu kai jama'a ka san wasu aka suke akwai tauri in gaya maka ya ce wallahi duk da haka sai na yi alwalata an tafi masallaci in je masallaci in yi sallah tare da musulmi in an gama sallah in shiga kasuwa in je na rage zafi ya ce abin mamaki har mutanen ƙauye kin kula ne suke wai ko Allah zai taimake ni in samu wani mutumin ƙauye da bai samu labarin ba mu dan zanta da shi yace wallahi ka zan shiga in fito kasuwa na ba wanda yace mun oppa kuma ko kaya zai siya ko magana ba wanda zai mai magana kaji yadda suke son manzon Allah da gaske ba masu sansa da kira da waka ba yayi waka a zage shi kariya ta kare basiri ya tono wanda yadda gaske mu yanzu wani ya isa a garin nan yazo ya mana ihu ya ce mana wayo shi masoyin annabi ne wayo wayo mutum ya faɗa mana in ba mu mammake shi da aya da hadisi ba kan wani ya magana shiru uskoto kaji masoya annabi da gaske doka magana ɗaya ba ya ce kar a sake kula su kai ka isa ka je ka musu magana mana a kai wa manzan Allah labari in ba a yanke maka hukunci ba ana magana ya ce abin yi mun zafi ya mun zafi ya ce in an yi sallah a masallaci sai in lallaba in je gurin manzon Allah in koma ta gefe da shi yana zaune yana tattauna da sahabbai sai in dan maza in ce assalamu alaikum ya rasulullah ya wahala ka abu amincin Allah tabbata gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi manzon Allah ko waiwaya ko kallo na bi ya amsa ya ce wallahi leɓen bakinsa ma ya motsa in na ce assalamu alaikum ya amsa a sirrance ma wallahi baya yi ko kula ne ma baya yi ya ce wani lokacin in an zo sallan nafila sai in zo kusa da shi in ta nafila ce dan dai ya danga cewa abin nan na abin nan wallahi ya ce ina dan satan kallonsa haka ya ce ina satan kallon annabi sallallahu alaihi wasallam ina ci gaba da ina yin sallah sai in ga ya zuba ido iya ta kallo na ina dan waiwayawa haka sai in ga shi ma ya juya haka Allahu akbar idan yana yin sallah ya yi ruku yana sujud annabi sai ta kallon sa yana sanar da azabar da ya masa dan a nuna maka hadarin saba wa annabi falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim yace ina dan yi assalamu alaikum ina juyawa sai in ga yayi haka ba za mu hada ido da shi ba baya bari yace wallahi mutane suke ta tsananta mun bakin ciki goma da ɗari ya ishe ni sai wata ran nace bari in fita wajen gari akwai wata gona ta dan gidan bafana kuma yana so na ina son sa muna mutunci da shi sai yace sai ma na tuno tun da an hana ma mutane su mu magana ba ga can mutumi na ba dan gidan baffa na bari je in same shi yace na je gonan sa na je na ce assalamu alaikum yayi sallama yace gani gashi ina kallon sa yace mutumin na wallahi ko daga kai bai bai kalle ni ba duk matsayin da nake da shi a wurin ko kallo na bai ba na ce da shi ya abakatada sunan shi abakatada an shiruka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulahu ina hada ka da Allah shin dan Allah baka san cewa ina san Allah da manzon Allah ba kai tsakani da Allah ba ka san ni masoyin Allah masoyin annabi bane ba ni ne fa ka abu in maka sallama ka ikula ne yace sai ya shiru na daɗa maimaitawa na ce dan girman Allah na hada ka da Allah na yi masa magiya don Allah baka san ina son Allah ina son manzan Allah ba na ƙara yi masa magiya ya ce Allahu wa rasuluhu alam Allahu alam malam ka duba yadda kake da himma da ƙoƙari fa kana zuwa masallaci kana sallah kana komai da kai ake komai wajen addini wata ran wani dalili ya zo abokinka ka tambaye shi ce kai yanzu baka san ni ahlus sunna ne muna tare sai ka ce masa sai ce maka Allahu alam kaga wannan ai gwanda ma bai faɗa ba gwanda ma ya shiru ya ce yana gaya min wannan kawai sai idona sai karanyo da hawaye sai kuka ya fashe min a idona na juya na fuskanci katangar gonar kawai na tafi na rasa abin da yake damuna ya ce ina nan ina tafiya wata rana na koma gida na shiga kasuwa na ce bari dai in shiga kasuwa na shiga kasuwa sai ga shi ina cikin tafiya a tsakiyar kasuwa sai ga wani manomi masu kawo kaya daga cikin mutanen ƙasar sham yana kawo kaya madina sai na ji a kasuwa yana shela yana man ya dulluni ala kab bin malik ya jama'a wa zai nuna mun kabu dan malik wanda aka ce annabi ya ce a daina kula shi ni a nuna mun shi wani mutumin ƙauye ne to kabu dan malik ya ce ina kasuwa sai ga mutane suna ta sai mutane sai suke ta nunawa haka suna ta nuna suna ta nuna suna ta nuna ga can ga can ga can ba a yi min magana ba amma dai sai aka nuna ya ce sai da ya zo wurina sai ga shi ya jefo min wata wasiƙa daga wani sarki daga gassan maliku gassan wani sarkin gassan sai na karanta ga abin da ke cikin wasiƙan nan bayan haka labari ya zo min sarkin yake faɗa kafiri ne sarkin ba musulmi bane yace labari ya zo min cewa anna sahibaka qad jafaka abokinka mutuminka ma'ana annan Muhammad kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maka wulakanci ya kekashe maka mu'amala ya maka jafa'i yace walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'atin kuma kai kabu ya kamata ka sani ai Allah bai sanya ka a wajen wulakanci ko tarzatto zartuwa ba in ya ce a daina kula ka falhaq bina nuwasik ka dawo garin mu ka dawo kasan mu za mu taimaka maka mu faranta maka yanzu waye gayyace shi kafiri wani sarki cikin arna ya kira shi ga abin da ya gaya masa kabu ya ce tab wa hada aidan min albala wannan ma wani bala'i ne yanzu lalacewarta lalacewarta wata kai har arna suna taya ni suna da bukata ta ma'ana ni yanzu na ma fita daga layin musulmi yanzu arna ne ake kamun ta yi ai duk lokacin da kaga kawaye gari kafiri ne yake neman ka ka zo ku tafi da shi ai kana cikin matsala ai ai kwarai da gaske Allah kiyaye mu arne kam ai da ya ganka zai ce kai na this one na religious man ma'ana kana kan addinin ka ya san ba wasa kai ba mai compromise bane akan addini ba za ka taba bari a cutar da addini a biya ma bukatar ka ba yace to ga wani bala'in sabo yace sai na sai na nufaci wata tukunya can inda ake hura wuta na danna wannan wasiƙar tukunna na kone ta to me faru insha Allah wani sati zamu ji abin da ya faru abin tausayi kwarai da gaske abin zubar da hawaye dangane da waɗannan bayan Allah dan sai da ta kai ga matansu ma aka ce su rabu da su ka su sake kula su subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu